إن الحمد لله السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا goma ga watan goma ne ko tara tara ne yawa tara ne iya mun ce takwas ko muna tara ga watan shaban bari mu dan jawo baya ko mai doshi baya ka kai gaba gara morewa muna tara ga watan shabana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1400 da 47 wanda ya dace da 28 ga watan 1 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin وظائف رمضان malam ya ce wa ƙadda fuhu ra'ihatu siyami fi duniya wato ƙamshin azumi yana iya tashi a ji shi a nan duniya shi ne manan tafuhu ƙamshin azumi yana iya tashi a zanki shakash tun nan duniya ma wato stan shaƙu sai a shaƙe shi ƙablal afira gabanin ranar lahira tun nan duniya wahiyar nau'an kuma shi wannan kamshi na wato azumi kala biyu ne a hadu ma ɗaya daga cikin kala biyu ɗin ma yudraku bil hawasi zahira wato shi ne kamshin da za a iya shaƙa da gaɓoɓi waɗanda suke bayyanannu muna ganewa ku ma'ana da hanci hanci yana daga cikin alhawas gaɓoɓi waɗanda suke kai saƙo a cikin rayuwar ɗan adam waɗanda suke baya saƙo in na shaƙa ne su gaya mai wannan abin mai wari ne ko mai ƙamshi ne ko mai bashi ne in kuma na kala ne to ijiya ita ke kallon abin ta kalli ja ta kalli bari ta kalli baki ta kalli bula ta kalli tsanwa kaloli dai ga nan ijiya ita ke kallo ta san cewa wannan bari ne wannan baki ne shi ma dai ilimi ne ilimi ne mai tarin yawa sannan akwai hannuwa su kuma hannuwa suna baka sakon cewa abu yana da taushi ko yana da tauri ko yana da zahi ko yana da sanyi duk da hannuwa ke shi ko ba haka ba na akwai kunnuwa kuma kunnuwa suna kai maka sakon wannan abin ƙarar shi ‘yar kaɗan ce ko ko ‘yar ƙara-ƙara gare ko ƙara mai yawa gare shi da kunne duk kake gane wannan baki kuma shi yake gaya ma ce wannan abin yana da daɗi ko ba da daɗi yana da zaƙi ko yana da ɗaci ko yana da tsami ko yana da galmi duk baki harshe ke gaya maka wannan waɗannan su ake cewa alhawas to shi iskan azumi din malam yace ana iya shaka shi nan duniya da gabobi waɗanda suka bayyana mana da hanci kana abdullahi bin ghalib abdullahi dan ghalib ya kasance min al-ubbat yana daga cikin bayin Allah na kwarai al-mujtahidin masu yawan ibada masu bada kokari isalati was siyam a cikin sallah da azumi ka san baiwa ce kyauta ce ta Allah Allah yana ba wanda ya ga dama kyauta ya baka kokari da kuzari wurin ibada kaga mutum kawai baya jin wahalar ibada kuma baya bari in aka yi kira sallah asuba ya zo ya nafila ya sallah asuba ya zanna sai rana ta hito ya tashi ya nafila sannan kuma kaga can bayan karhe tara kuma ka gan shi ko gida ko ofis ɗin shi ko shagon shi kuma ya arwalla kuma yana wallaha kuma aka kira sallah azhar ka gan shi ya tawo masallaci kayan atada kuma ya nafila bayan ta kuma yayi ba ya gashiya bayan magariba yayi bayan isha yayi ya shafa'i da wutri kuma tashi cikin dare yayi rayuwa haka ta duk wata sallah ta nafila da ta targaman shi sai yayi ta babu gashiya ba ragwanci a cikin rayuwar shi haka ba azumi kaga mutum duk litinin da alamin sai yayi duk tsakiyar wata sai yayi duk wani azumi da aka ce akwai falala akwai lada a ciki sai kaga mutum ya yi shi akwai waɗanda Allah ya sauƙaƙe ma waɗanda to wannan Abdullahi dan Galib yana ɗaya daga cikin su daga cikin masu yawan ibada kuma masu ba da kokari a wurin sallah masu ba da kokarin su a wurin azumi falamma dufina yayin da aka rufe shi bayan ya rasu kana yafuhu min turabi qabrihi ya kasance yana tasowa daga turkuwar da aka rufe shi ta kabarin shi ra'ihatul misk kamshin turaren almiski muna gane ku kamshin turaren almiski ne in ka sunsuna kasar kabarin shi sai ka ji tana kamshin turare faruwa fil manami sai aka gane shi a cikin baccin shi bacci haka aka yi mawalkin shi wasula an tilkar ra'iha sai aka tambaye shi dangane da wato wannan kamshin allati tujadu min qabri wadda ake jin ta in aka zo kabarin shi sai a yana kamshi ko ba wani ne yayyafa ba baiwa ce kyauta ce ta Allah fa qala sai ce tilka ra'ihatu tilawati wa dhamai yace wannan kamshi ne na karatun alqur'ani mana albarka alqur'ani ce ta sa bayan rasuwa ta ake jin kamshin kabarina da kuma wato kamshi ne na kishirwar da ne a duniya kenan kaga wannan ɗaya daga cikin bayan Allah ne ba Allah subhanahu wataala ya bayyana karamar shi gare shi wannan karama ce muna gane ku karama ce shi yake ce ma karama bawa daga cikin bayan Allah wanda ba annabi ba ba manzo ba Allah subhanahu wataala ya karrama shi ya ba da wani abu na ban mamaki a rayuwar shi ko da ran shi ko bayan rasuwar shi wasani nau'i na biyu ma tastanshiquhu al-arwah shine abubuwan da rayuka suke jin kamshin shi wal qulub da kuma abubuwan da zukata suke shaka kamshin shi fa yujibu dhalika to wannan sai ya wajabta lis-sa'imina ga masu azumi al-mukhlisina masu tsarkake ibada al-mawaddata wal mahabbata sai ya kawo kamna da soyayya fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mu'minai wato shi wannan nau'i nau'i ne ba kowa ke samun shi ba sai zababbun mutane a cikin bayan Allah ina gane yawa zaɓaɓɓe a cikin bayan Allah saboda ya yi nisa a cikin kusancin shi ga Allah imanin shi mai ƙarfi ne ran shi sai ya zan ijin ƙamshin tashin bakin mai azumi ba kowa ce da wannan abin nan bayan ba sai zaɓaɓɓu sai manyan mutane ko kuma zuciyarsu sai da zan ijin ƙamshin bakin masu azumi wanda ba zuciyar kowa wani wani wani da kabo da baki sai ce kai saboda baka kai wannan darajar ba kaje mutum ya ce cikin zuciyar shi ko da bai faɗi ba wannan mutumin gaskiya bari in sake bi in ya bude bakin bakin ba daɗi saboda baka kai baka samu irin wannan darajar ba yawa walitaka ka karama ce babban waliyi kana ibada kuma zanki tsanaka amma karami sai sai tsane ka ba da laihi ko da dama ba babban bane bai kai yanda za ya san ka ba kana ji malam yace wannan sai ya kawo ma masu azumin sai ya kawo masu soyayya da kabna a cikin zukatan bayan Allah masu imani kuma imani hawa hawa ne darajar shi ba ɗaya ba ce hawa hawa ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabli fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna saboda imani hawa hawa ne wani hawan shi ɗaya ne kawai dan da kasan bene to haka imani yake bene mai hawa ɗari in ka taba ganin shi to wani yana nan kasa yake ma nan to shi nan kasa yake ma bai hau hawa ɗaya ba yana nan kasa wani kuma na hawa na biyu wani na hawa na uku wani yana tab hawa na ɗari muna gane ku to haka imani yake to gwargwadon imanin ka da Allah subhanahu wataala da karfin shi to zaka ji kana jin kamshin wato bakin mai azumi sai ka ji kamar bakin shi yana kamshi saboda imanin ka ya kai ya kawo wa bi hadith al-harith al-ash'ari ya zo a cikin hadisin harith al-ash'ari anin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi alaihi salatu wassalam anna zakariya alaihi salam lalle annabi zakariya mincin Allah su kara tabbata gare shi qala li bani isra'ila ya ce ma bani isra'ila wa amurukum bis siyam yace kuma ina umarninku da yin azumi fa inna mathala zalika domin misalin wannan azumin da nace ku yi ka mathali rajulin kaman misalin wani mutum ne fi isabatin yana cikin jama'a ma'ahu surratun tare da shi akwai dan buhu shine surra ko dan sanhu fiha a cikin wannan sanhon miskun akwai turaren almiski akwai turare dai wa kulluhum yujibuhu rihuhu dukkan su jama'a da yake tare da su kowa kamshin wannan turaren yana burge shi kowa yana son wannan kamshin turaren wa ina riha sa'imi kuma lalle wato kamshin mai azumi atyabu inda Allah to ya fi kamshi a wurin Allah min rihil miski daga kamshin turare muna ganewa ko ma'ana mai azumi ma haka yake kamar misalin mutumin da yake da kwalbar turare tare da ku ku biyar ne ko ku goma kuna tafiya shi kadai da da kwalba ta turare kaga dai yayi ko kamshi yayi ko ba haka ba yayi kowa kamshi tare da saboda kowa koda ya fi so turaren to ya baro shi gida shi kuma da kwalbar tare da shi to haka mai azumi yake shi ma duk lokacin da mai azumi yake cikin mutane to lalle akwai albarka tare da su bakin shi din nan da yake budawa to kamar misalin mutanen da yake dauke da turare ne duk lokacin da ya bude turaren kowa zai ji kamshi to haka shi ma mai azumi duk lokacin da ya bude bakin shi wari kuke ji amma kuma mi kamshi ne a wurin Allah subhanahu wataala wannan yana nuna wato falala azumi kenan rawahu tirmidhi wa ghayruhu imamu tirmidhi da wani shi suka rawaito wannan hadisi wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi ma asarra abdun sariratan bawa bai taɓa ɓoye wani sirri ba shi kuma azumi ya kasan sirri ne ko ba sirri ba ne azumi sirri ne tsakanin Allah da bawa yawa babu wanda ya san lalle azumin naka ka karya ko baka karya ba sai Allah saboda ka sirri ne illa albasahu Allah to babu wani bawa da zai sirranta wani sirri face sai Allah ya sanya mashi rida'aha kayan wannan sirrin alaniyatan a bayyana rana alkiyama bana dai ibada da ka boye dan Allah dan Allah ka boye da to rana alkiyama sakamakon boyewar da kai kai dan Allah Allah ta'ala zai kira ka gaban halittu gaba da na duniya waɗanda Allah ya tara rana alkiyama gaban sa Allah subhanahu wataala zai ce mala'iku wa da ku sanya mashi kaya sakamakon ibada shi yana ɓoye ta domin girman Allah subhanahu wa ta'ala. Almanin Sani Malai ce mana ta biyu, an na mana abada Allah wa ba'ahu, lalle wanda ya bauta ma Allah, kuma ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, kusan da abu guda ne bauta Allah shine da ga Allah da ga Allah shine bauta Allah to amma tunda Allah subhanahu wataala da yayi amfani da su cikin Qur'ani daban-daban wanda Allah ke yi abudunallah fa'buduhu wa'budullah ko kuma akwai da Allah ce wa ati'ur rasula wa ati'ullah wa ati'ur rasula ya ayyuhal ladina amanu wa ati'ullah amma dai da karshe dai da abu guda ne duk wanda yake bauta Allah subhanahu wataala bauta ta gaskiya to lalle wannan mutumin mai da'a ga Allah kuma duk wanda yake da'a ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin yana bauta ma Allah to duk wanda ya bauta ma Allah kuma yayi biyayya ga Allah wa talaba ribahu fid dunya kuma ya nemi yardan Allah subhanahu wataala a nan duniya bi amalin da wani aiki daga cikin ayyukan da Allah ta'ala ya ce a yi kuma nemi lada da su wurin Allah muna ganewa ko duk abin da za ka yi ka nemi yardan Allah subhanahu wataala yardan Allah ta fita kowa ita ce yarda tabbatacciya yarda wanda ba Allah subhanahu wataala ba yarda ce wanda tana iya tashi shi Allah ya yarda da kai kuma zai yarda da wani amma mutum ya yarda da kai yana iya in ya samu wanda yake kuma ya aje ka shi kuma Allah bai aje ka kaga Allah ya aje ka to ka bar yarda ta shi amma mutukar dai kana kan yarda Allah kuma yau ma wani ya shigo ya nemi yardan Allah kuma Allah ya bashi dan Allah ya yarda da nabiyin baya baya cewa ya watsi da kai har yanzu kana nan cikin yardaddin Allah baka sahabbai ba yawan zalla ce radiyallahu anhum dukkan su gaba daya bai ce waɗanda aka fara da su ba ko kuma na ƙarshe su na farkon din na aje su a na ƙarshen da ya gaba ɗayansa ya ce to shi Allah haka yake in ya yarda da kai shi kenan ba kaman inda ba Allah ba shi yasa ba san ba ya da kyawu ko kaɗan mutum ya zake neman yardan mutane da bauta Allah amma rayuwar duniya wannan ba matsala ba ne ka nemi yardan mutane hudda ta duniya saboda dama ita ba ibada ba ce amma wurin ibada wurin azumi wurin sallah wurin zakka wurin haji wurin karatun alkurani wurin sadaka wurin ziyara wurin duk abubuwan da Allah ya ce ayi to kada ka yarda ka nemi yardan wani wanda ba Allah ba da su kana yi kayi asara Allah ya raba mu da asara amin kuma da yace duk wanda ya bauta ma Allah kuma ya biyayya ga Allah kuma ya nemi yardan Allah a nan duniya da wani aiki daga cikin ayyukan ibada fadasha min a'malihi ko min amalihi sai ya taso sakamakon aikin shi atharun makruha wadansu gurabu wadansu sawu wadanda suke ba su da daɗi linnufusi ga rayuka abin kyama ne zukata na kyama irin waɗannan abubuwa duniya a cikin duniya muna ganewa ko yawa kamar mutum ya zo yana yana sallah kamar nan kiyamun laili misali aka dauke wuta aka yi rishin sa'a an dauke wuta kuma kuna da guruf kuma baya da mai kuma babu inda za a samu maran nan zaka ji mutane kowa sharab da zuwa wannan zuwan sakamakon da zaka ji mi zaka ji wasu mutanen suna wari sakamakon wannan zuwan dama fankar ce ke dauke mi iskan fanka shine ke dauke wannan warin yawa ko me aka yi duk warin abu tunda dai fanka na kadawa shi kenan warin sai ta hitawa shi to an dauki Allah ya tsaida kayan shi zaka jin wasu mutane na wari a lokacin za ku yi sujada ka ji wani hamattar shi tana kari asirin shi ya tono to wannan warin da yake yi sakamakon menene sakamakon ibada ce da da'a da yake ga Allah to ko da kai ka ware shi ka shi a wurin Allah abu ne mai kyau wannan muna ganewa ko wa inna tilka al-athara lalle waɗannan gurabun da suka zo bayan ya tashi yana wata ibada ghairu makruhatin inda Allah in ku mutane kuna kinta kuna kyamata to a wurin Allah abun soci bal ya mustahabba ita wannan abun soce mahbubatun lahu abun kauna ce ga Allah subhanahu wataala wa tayyibatun indahu kuma mai kamshi ce a wurin Allah likauniya nashad an ta'atihi saboda ta samu sakamako ne daga ta taso ne daga bin Allah subhanahu wataala wattiba'i mardatihi da kuma bin yarda Allah subhanahu wataala muna ganewa ko to shi yasa ramanto abin so abin kamna a wurin Allah subhanahu wataala saboda sababin ta shine biyayya ga Allah aikin da Allah ya ce kai ne kai kamar kai ta karatu tun da safa har azhar kai ta karatun alqur'ani zaka ji bakinka ai ya kai baya da dadi qur'ani ka karanta amma in kana hiddo karatun zaka ji wani wari na tashi saboda ka dade kana ta dini ka dade kana ta magana wannan warin a wurin Allah subhanahu wataala kamshi ne ya mafi komi kamshi saboda abin da ya kawo warin shine karatun littafin Allah subhanahu wataala wa ikhbaruhu bidhalika lil amilina fid dunya ba da labarin da Allah subhanahu wataala yi da wannan ga ma'aikata a cikin duniya fihi taqyibul liqulubihim a cikin akwai wato dadadawa ga zukatansu akwai dadadawa ga zukatansu ma'aikatan Allah din waɗanda suka yi aiki domin Allah labarin da Allah ya bada cewa warin da ya taso nasu Allah yana so ya Allah ta'ala yi kuma yana dadada musu ne ko li Allah yukrahu minhu domin kada a kyamata da gare su ma wuji da fid duniya abinda aka samu a cikin duniya na yanayi warin da yake tasowa sakamakon bauta Allah da suke yi warada hadithun mursal aisha ko na hadisi mursal wanda yazo kullu shay'in naqisun dukkan abin da yake mai ragewa ne fi urfin nasa a cikin al'adan mutane bid duniya a cikin duniya idan tasaba ila ta'atihi idan ya danganci zuwa ga biyayya ga Allah wa ridahu da yardan Allah fa huwa al-kamilu fil haqiqa wannan abin bisa ga hakika cikakke ne ba ragagge bane duk wani abu da ka sani al'ada baya da yawa kaɗan ne duk abin da muka sani kowane abu yana karuwa kuma yana mi yana ragewa to idan aka danganta shi aka sanya shi a wurin bauta ma Allah subhanahu wataala to wannan abin cikakke ne misali masallaci ne wato amfilin shi lalace sai ake so a sau amfili amfili kuma mai kyawu yana kaiwa misali jikka saba'in ko jikka ɗari ko ma da haka misali a ce ɗari biyu amfili ne wanda in aka same shi inda ba wata kaddara ta Allah ba kuma to yana iya shekaru bai lalace ba kuma duk kwaramliya yana iya ɗaukata to ko kuma ba ku da wannan kuɗin kuɗin ku gaba ɗaya da kuka haɗa wani ya bada ɗari wani ya bada jikka wani ya bada dala hamsin wani ɗari uku duka dai gaba ɗaya wata da watanni ana ta yi kuɗi sun ki kaiwa nawa sun ki kaiwa ɗari biyu in ka ba da dala hamsin a cikin wannan taimakon to ka ba da cikakken kuɗin da ake so a wurin Allah amma a nan wurin mutane kaɗan ka ba da ragaggi ka ba da kuma ba su sa ka saya abin ba to shi wurin Allah ka saya abin cikakke za a baka ladai kuma kudin da kuka hada gaba daya wurin Allah kun cika amma duk da ba ku sayi ba shi a wurin Allah kudin ku sun cika a wurin ku ne ba su cika ba amma shi wurin Allah sun gaba cika shikenan kirki sai Allah qulubu musa'imina atyabu min rihil miski canzawa da warin bakin mai azumi ya fi kamshi wurin Allah subhanahu wataala wato daga kamshin turare nau'ul mudnibina ala anfusihim min khashyati wato nishi nishin da masu zunubi za su akan kansu shi nau'u shine mai kuka da kuma nushi abin nan jinini da zaka zanki na ranka ya bace ka saba ma Allah min khashyati saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala afdalu min at-tasbih ya fulada ya fi fulada daga tasbih tasbihi kuma kaga ibada ce mai falala sosai muna ganewa nish da kuka da za ka yi sakamakon ka saba ma Allah ta sa akwai lokacin da mutum zai saba ma Allah kuma yi ta kuka saboda saban Allah da ya yi muni kuma bai gane munin ba sai da ya saba kuma sai da wani abu ya taso muna ganewa ko kamar misali mutum ya zo ya ma 'yan mutane ciki kuma sai cikin ya bayyana bayan ya bayyana kuma sai a baya shawara a zidda cikin saboda ka asiri ya tonu ya ka zidda cikin ga wancan laifin bai kara istighfarin shi ba kuma ga kisan kai yayi to sai ga mutum duk abin da in yayi nadama akwai wanda shikenan ba jira yake Allah ya kara ba shi wata dama ita ma a cika ta kuma a sirta ciki wanda ba ruwan shi ko nadama ba yi ba ko wanda zai nadama abin dijikin shi ya sanyi to abin da za ka gaya mashi na ya koma wurin Allah ya roƙi Allah gafara duk gani yake kaman almara ce kake mashi kamar dan ba kai ne kai abin ba zuciyar shi kuna take ta yi zahi kamar ta fashi duk abin da zaka ce bai in ya roki Allah Allah zai gafarta mashi babu laifin da za a ma Allah a roke shi gafara ba daga duk an jima kuma sai ya kara kiran ka shi Allah ya rasa yadda zai to sai ka kai ma sai ka rasa yadda zaka yi shi ka mai bayani mana shi Allah ba mai yafiya bane wannan kukan da kake da wannan kariyar da kai shi kenan Allah zai yafi maka ka yi istighfari ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala babu laifin da za mu Allah ba ce sai Allah ya bi to shine malam yake magana irin wannan zahin da mutum zaki da ya saba ma Allah saboda ya ji tsoron Allah ya tuno girman Allah abin da ba daidai bane to sakamakon haka abin da ya din nan ya fi tasbihi falala saboda bi saboda shi tasbihi zikiri ne kawai kake ta yi ba tuba kake ba ba istighfari kake ba ba dawowa kai wurin Allah ba ibada ce da kake yau da gobe wannan kuma kana yi ne kana kuka ne saboda mi saboda ka saba ma Allah kai ma Allah ba daidai ba to ka tuba wannan kukan naka wurin Allah to ya fi tasbihi falala inkisarul mukhbitina kariyan mutanen da suke kaskantar da kansu ga Allah li azamatihi saboda girma Allah huwal jabru wato shine dora kariyar da suka samu aljabru shine dori dori da ake wa mutum in ya kare kasa akwai lokacin da mutum zai karaya ko ba ka ba zai sanyi sanyin da kake din nan shi ake cewa inkisar yawa ya yi kama da kariyar da mutum ya yi ga hannu ko ga kafa ko ga cinya da me ake dora ka ana dora ka da dabarun madora ko kuma zuwa sa masu kararuwa kuma an kai ka asibiti ga abin da za a maka a tsaida maka wannan kariyar a daidaita ta ɗauki lokuta kana jiya daga baya ka tashi in kana da rabon tashi to mu'amalar mu da Allah subhanahu wataala duk lokacin da muka yi ba daidai ba to mun samu karya accident ne accident ne irin wanda za ka yi mota ta bige ka ko ta taka ka ta karya ka duk lokacin da ka taka dokan Allah to misalin ka kamar misalin mutumin da ya accident da ya kare kada ka imanin ka ya samu ya samu karya to wannan dukawar da za kai ga girma Allah subhanahu wataala shi yake ce bani shi yake ce ma dora wannan kariyar da kai Allah ya sa mun gani dalil khaifina kaskancin masu tsoron Allah min sabwatihi daga kamun Allah duk wanda yake jin tsoron Allah ya kama shi to sai ya kaskantar da kanshi ya duka gaban Allah yana roƙon Allah Allah ya haƙuri Allah ya yabe mashi huwal izu shi wannan kaskancin da kai gaba Allah to shine kuma daukaka Bahaushe yace ka duka ma wada sai ka tashi aji to saboda haka duk lokacin da ka duka ma Allah subhanahu wataala shi kuma Allah daga kai ki to ma Allah subhanahu wataala ba ya san ba ya san masu girman kai Allah ba ya san mutumin da yake girman kai yake nuna isa yana daga cikin girman kai a ce ka tuba ka ce kai lokaci bai ba da saura wannan girman kai ne Allah ba ya san irin waɗannan mutanen da yi sigifari ka bar laifi ka bar ta'addanci ka bar abubuwa na sha ka ce gaskiya da sauran lokaci da sauran kurciyata sai na ɗan ƙara wannan nau'i ne da girman kai ga Allah subhanahu wataala Allah raba mu da girman kai. Ju'u sa'imina li ajlihi. Yunwan masu azumi dan Allah huwa shiba'u to shi yake ce makoshi kuma. Duk wanda yake yunwa saboda Allah to kosashe ne wurin Allah. atashuhum fi talabi mardatihi kishirwan masu azumi a wurin neman yardan Allah huwar rayu to shine koshi da ruwa koshi da abinci da larabci shi ake ce ma ashaba'u koshi in ka ci abinci ka koshi za ce shabeta ka koshi idan kuma ka sha ruwa ka koshi sai a ce rawita ka koshi da ruwa shine arri yasa da larabci ministan kula da ruwa albarkatun ruwa na ƙasa sunan ya wazirur rayi ministan ruwa ma'ana da yake kosar da 'yan ƙasa ruwa ministan da ke ma'ana minista ne wanda yake aiki akan samun ma 'yan ƙasa ruwan da za su yi su koshi da larabci haka ake ce mishi na sabul mujtahidina wahalan masu masu kokari masu bada kokari fi khidmati a wurin yi ma Allah aiki uwar raha shine hutawa wahalar da za ta yi wurin yi ma Allah hidima to a rayuwarka shine hutun naka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma Bilal yake arihna biha ya Bilal idan aka kiran sallah lokacin sallah manzo Allah ya zo sai manzo Allah ya ce arihna biha ya Bilal Bilal ka tada sallah mu huta mana wahalar sallah to shi manzo Allah yana daukar ta hutawa ce to haka duk wani bawan Allah kuma haka nan ne duk hidimar da zaka ma masoyinka kana kallon ba wahala bace ko ba haka ba zaka ga masoyin ya nema abu ga masoyi abinda ya nema masu kai sai ka kara saboda kana jin kana kamar shi in ka jana in ka jana kukan wahala ana kukan hidima to ba masoyin bane ba soyayya ta ware yin sanyi alaysa muhibban man ya'udu shaqa'ahu ba masoyi bane wanda yake kilga wahalhalin da yake sha masoyi da abin da ya bada ya mance shi kawai saboda yana ganin nan ne nan za a gwadin bajinta shi ya gwadin gwaninta shi ko da ba a sa shi ba yi ba a sa kama masoyi yarar da soyayya ta yi sanyi kuma ran nan za a zanke gaya ma masoyi na ran nan wani an yi kaza wani ake da kudin can kawo da soyayya ɗari bisa ɗari ce wa kashi ko ba haka ba samarar da kaga yi sai kaji kana cewa wai shekarun jema ba na ba da kaza mu ya kai da su duk masoyan Allah duk abin da Allah ya sanya shi yana jin daɗi ya aikata shi kuma yana ganin nan ne hutawa shi yake saboda in bai yi wannan ba zai ta yi wanda ya yi wannan wahala saboda shi yake Allah gaba ɗaya babu wahala cikin shi amma aikin duniya fa shi ne aikin wahala amma ko mutane ba su yi sai mutum tun fitowar rana har azhar ka gan shi cikin wahala bai damu ba amma ya minti ishirin ko talatin a wani abu da zai samun lada sai ya ga kai gaskiya ba iyawa kaga wannan soyayya shi mai rauni ce tsakanin shi da Allah subhanahu wataala Allah kiyaye lamma sulsilati shayatin fi shari ramadan yayin da aka daddaure shaydanu a cikin watan ramadan wa khumidat niranu shawati kuma aka kashe wutace na sha'awa bisiyami da azumi in azala sultanul hawa sai sarkin soyayya ya yi nisa daɗa. Saboda mi, dama sarkin soyayya shi ne ke kawo mi, shi ke kawo sha'awa. To saboda haka, tun da an kashe wutar sha'awa, kazan sha'awa wuta ce, tsafi ne. Shi yasa an hana mutum magana ma ba yi. Saboda mai zafi ne ya riga ya taso sai ya huce. to da zara an kashe wannan wutan cikin watan ramadan an ɗaɗɗaure shaidanu da suke zuga wannan wuta ɗin to sarkin soyayyar da ke cikin zuciyar ka shi ma sai ya tahe shi saboda ko ya yi soyayya ba zahir ba dole ya tahe shi ba kuna ganewa wannan hikima ce ta malamai ba wai wasarati daulatu masarauta kuma kasai sai ta kasance li hakimil aql ga alkali mai hankali falam yabqa lil ma'asi udhrun saboda haka sabon Allah babu wani babu wani uzuri da ya rage mai shi kuma ana babu hanyar da za a saba ma Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya samu dace wanda muka faɗi ne da Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana tambayoyi akwai nan ma babu ko wurin shi akwai shansu in ba mu ci gaba da karatu nan rana na rubuta ku nawa ke na yanzu ko ko dama ita kadai ce a da bi ma ne ya rage ku a da arba'in ake kira ku ya guyumal ghaflati ya gizagizan gafala ta kashae ke bude mana ya kuki zagizai na wanda mutane suka rabkana to ku bude ku yayi ku tafi ku tunda azumi ya zo ya shi Musa takwa yara ne ku na tsoron Allah wal imani da kuma imani afli'i ku hito ya sahaifa amali salihina ya ku takardun masu yin azumi ko mutanen kwarai irtafi ku sama ya quluba salihina ya ku zukatan bayan Allah na kwarai yakhsha'i ku kaskantar da kai ku ji tsoron Allah ya qadamal mujtahidina ya ku kawahuwan masu ijtihadi masu bada kokari usjudu usjudi li rabbiki warkai ku yi sujada ga Allah mahaliccinku kuma ku yi ruku'i ga Allah mahalicinku ya uyuna almujtahidina ya ku idanun masu bada kokari mutahajjidina masu yin ijtihadi la tahja'i kakkoi kwana kakkoi bacci ku tsaya ya dunubat ta'ibina ya ku zunuban masu tuba la tarji'i dan Allah kakku ƙara koma ga zunubi kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya zarta mu da tuba Allah ya samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala alam yace wasu mutane idan sun binne mamacinsu suna zagaye wurin kabarin da burguna da bululuwa haka ko kuma zo su dasa ice wurin kaman musulunci bai hana mutum ya sa alama ga kabari ba saboda ya gane kabarin mutumin shi ba na ba gini da ya ka hana a yi gini wurin a tado gini a rihi kamar da za ka gani wasu kasashe an yi gini katanga ta kai tsawon haka kuma an rihe wurin da a zururu da komi ruwa na zuba wannan shi ya ka hana amma sanya wata alama a zagaye da bulo babu laifi amma hawa guda kawai a zagaye ba hana ba ko a sa wata alama ko ice ko wani karfe ko wani abu da ya kama da wannan rubutu baya da kyau ba a rubutawa amma da ana sa wata alama wadda za a yi rikewa ko nan gaba ko da lokaci ya yi tsawo mutum na so ya ziyarci kabari ana son ziyarar kabari ziyarar makabarta gaba daya kuma ana son ziyarar shi dan uwan naka ko mahaifinka ko mahaifiyarta ka ko wani makusancinka ana son da kanshi ka je ka ziyarce shi wani abu ya zama ba alama mana da ya halitta amma dai da shan yace gaskiya ba ya da abin bai kamata ana yi ba na'am shikenan السلام ورحمة الله wako ya halitta a cikin makabarta a karanta alkur'ani mai girma a karanta ma mamaci wani abu na alkur'ani mai girma wannan malamai sun yi sabani game da shi a wasu na ganin ana iya yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake hadisi ne mai rauni ku karanta ma mamatan ku ko matacen ku ku karanta mashi suratul yasin to suna gana ana ya karantawa domin yasin qur'ani ce suna gana ana ya karantawa cikin makabarta su kuma suna ganin a ba za a karanta makabarta ba wurin karatun alqur'ani bane wurin kwanciyan mamata ne saboda alqur'ani ana karanta shi ga rayayyu waɗanda suke jin abin da ake karanta waɗannan kuma sun riga sun koma wurin Allah subhanahu wata'ala ba san me ake karantawa ba ana da yin samu ne ka yi na'am shi kenan alaikum salam ya ce wa cikin sallah asuba limamin da yake bi sallah raka ta ƙarshe in ya kare karatun sura bayan fatiha yana yin shiru yana yin alkunutu to shi kuma bai yi alkunutu ba shi da ke bin liman wani ya karanta fatiha ko ya yi ko ko bai yi ba ba a karanta fatiha kuma alkunutu wannan dama tana daga cikin abin da malamai suka yi sabani a kanta alkunutun da kullun za a yi hadisin da ya zo da bayanin kullum a yi ta yawancin malamai sun ce hadisi ne mai rauni hadisin da ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam bai gushe yana alkunutu ba har sai da ya koma wurin Allah subhanahu wataala yawancin malamai sun ce hadisi ne mai yasa yawanci ba su aiki dashi waɗanda kuma suke ganin a mai mai abin nan ne raunin bai kai wanda za a cewa ba za a aiki da shi ba to shine sai suke aiki da shi to saboda haka kenan baka iya ba sai kai shiru liman yana yana karanta alkunutu kuma kai baka iya ba sai kai shiru kamar shi in ya kare inda ba wani daukar lokaci yake ba in ya kare sai kai in kuma ka iya sai kai kuma ya kamata ka iya saboda alkunutun manzala ne ya koyar da shi addu'a sai ta manzo Allah kenan ko ba nan wurin ba za ka zanki amfani da shi ko da wurin addu'o'inka addu'a ce mai amfani sosai na'am hukuncin ɗa namijin da yake shafa mai ga gashin shi don gashin ya tafshi ko kuma ya sa yambo duka ba ya da kyau sabon Allah ne wanda ke shafa ma gashin shi mai don ya tafshi mace ce yawa sau da ita ya kwalisa ce ta kuma kadagonka ba ruwanka da wani wani wani ka samu kai ya tafshi kai mai da tafshi haka kayan mata ne wanda ya koyi da mata ya kama da su ya kwaikwaye su a cikin abubuwan da nasu ne kawai a wurin Allah tsinanne ne to haka ma yambo ba a shafa magashi dan yayi fari yambo ko kuma dama ba ya da duhu haka ka zangi shafa mai dan yayi duhu to wannan baka bukatar shi muna ganewa ku duk ba ka bukatar wannan saboda kai ma kayan a cuci mata kenan kana iya wata rana kaman ce ka wanke kan kawai sai aka hurhura tas kuma sai tana ganin gashin ka baki ne yana ka ka boye mata wani aibi kai wa wurin ka aibi ne ba aibi bane shi namiji da yadda yake to abin kauna ne wurin mace amma mace da yadda take ba abin kauna ce wurin da namiji ba sai ta ci kwalliya ita ya ado yawwa sai ka ganta taraccacas to sai kaga tana birgita ita haka Allah ya yi ta da rauni ba ta yarda da yadda take ba dole sai ta kara kuma ita in ta ya kaura Allah ba laifi bane amma kai ya da namiji baka bukata wannan ya ana son dai da namiji zan mai tsafta mai kamshi ana son wannan mai haske duk ba laifi bane wannan ka shafa man da ba kara ma fata ka haske zai ba zai sa dai jikinka ba hurin hurin musamman yanzu ga dari to a ganka abin nan ba laifi bane ka zanki shafa mai saboda ka zaki ganin kafafuwan ka tas amma ka gansu haka nan kamar ka fito daga wurin fuskare da kai da ice ba san waye tafshin jiki ba wannan ne bai da kyau ana son musulmi da tsafta ya sa kaya masu kyau ya sa kaya masu tsada wanda Allah ya bashi da ana son wannan amma karin wasu abubuwa nan da harkan mata ce wata maza ba ce Allah ka samu dace ba shi kenan ba kamar ne ina ta bayani na'am Ni zahanawa, wai ko ya halitta mutum yaro Allah ya shafa mai, ba ka riga ka wanke wani arwallon ba inda ma inda ake magana ka shafa mai ka yaro Allah saboda mai yana hana yawa ruwa su taba fatar ka dai saman fatar kake nan ne bai da kyau eh shi ma in sai in kusan alwallan ne inda saba ne babu matsala wanda kafin a zawar in ka shafa da sai har zuwa zahar zaka ga akwai man amma kuma bai hana saboda karfin shi da ya rage iska ya tafi da shi zaka kenan dama abinda yake yaron lan sai ka shafa mai Allah ya sa mu dace. Allah biya bukatu gaba daya. Allah ya yi mana dukkanin matsalolin mu gaba daya. Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka raba mana asiri duniya da lahira. Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah. Allah ka kara mana son junan mu ya Allah. Allah ka kara mana kaunar junan mu ya Allah. Ka tausaya mu junan mu ya Allah. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya. Allah ka kawo ƙarshen duk wata fitina da ke faruwa a cikin kasashen mu. Allah ka haɗa kayan ƙasar mu ya Allah. Ka haɗa kan musulmi ya Allah. Allah shugabannin mu Allah ka kara masa adalci da tausayi ya Allah Allah ka kara masa shugaban mu adalci da tausayin talakawan sa ya Allah jami'an tsaron mu dinna su da Allah ka kare mana rayuwar su Allah ka tsare su ya Allah daga hararar yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka shirye matasan mu ya Allah Allah ka raba su da sace-sace ya Allah ka raba su da fadace-fadace ya Allah Allah ka raba su da mugayen halaye ya Allah mazan su da matan su ya Allah Allah ka kimtsa su ya Allah Allah ka ba su aiki mai albarka Allah ka ba su aikin da za hana su sace sace ya Allah da fadace fadace ya Allah Allah ka kawo musu karshen duk wata mugun hali da suke ciki ya Allah Allah ka shirye da su ya Allah Allah ka shirye da su ya Allah Allah ka dora su bisa hanya ta kwarai ya Allah Allah ka raba su da bugayen halaye ya Allah Allah ka jiro kan ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su ka biya musu bukatunsu ka shayi musu hawayen su ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين